الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله يوزا متقبل تفسير يورانا أتبر شاشدا غوة رمضان تشكر دبو ليلة دريه وثلاثين دقوة wanda ya daidai da hudu ga watan takwas miladin isa alaihi salam dubu biyu da goma sha biyu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تهية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما
Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gama lissafa siffofin waɗanda suke ibadun rahmani to sai ya ce ula'ika waɗannan yi zaunar gurfata su ne wanda aka musu alkawarin za a saka musu da wato daraja maɗaukakiya a aljanna bima sabaru saboda haƙurin da suka yi bisa bin Allah wa ila qauna fiha tahiyatan wa salama za a rinka tarban su a cikin aljanna da gaisuwa na faranta musu rai mala'iku su tarbe su suna ce musu salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin سلام عليكم بما صبرتم فنعم أجر العاملين كما تهية فيها سلام لا ترن أجيسوا سلام سلاما خالدين ذا تدوم فيها cikin wannan aljanna babu yankewar lokaci hasunat mustaqarran wannan matabbaci yayi kyau a ce mutum ya shiga gidan aljanna gidan ni'ima gidan da akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba kuma zuciyar mutum bai taba tunanin ma za a ga wani ni'ima irin wannan ba wa muqama wajen tabbata yayi kyau kun ka gaya musu ma ya ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
sai ka gaya musu ka ce ma ya aba bikum rabbi ubangijinku bai damu da ku ba wato ku me a matsayin me kuke a gurin Allah ai ku ba a matsayin komai kuke a gurin Allah ba laula du'a'ukum ba dan yawan roƙonku da kuke yi kuna kiransa kuna neman taimako duk damuwan da ta same ku ku ce ya ubangiji ya Allah ya rahman ya rahim kuna roƙon Allah subhanahu wata'ala wasu masu tafsiri suka suka ce a laula anna Allah yad'ukum ila ibadati ba dan Allah ya ji tausayin ku ba yake kiran ku yake cewa ku zo ku bauta masa da sai ya bar ku sai ku tafi sai ku mutu ku tafi lahira ku je ku shiga wuta amma da ya kula da ku saboda tausayin ku ne yasa ana kiran ku zuwa ga bautan Allah don ku zamanto cikin wanda suka tsira dama ya riga ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun faqad kazzabtum to gashi an kira ku kuma kun ƙaryata kun kin imani da manzon da aka aiko muku kun kin imani da littafin da aka saukar muku fa sawfa yakunu lizama to ko lallai ne tunda kuka ƙaryata abinda Allah subhanahu wata'ala ya alkawari ga waɗanda suka karyata alkur'ani da abinda Allah subhanahu wata'ala ya alkawari ga waɗanda suka karyata manzonsa to lallai ne malizimci ne zai same ku wato a lahira za ku je za a azabtar da ku azaba mai tsanani na wannan kafirci da kuka yi kuma a duniya Allah zai kaskasta ku abin da yake na azaba da ya same ku da ya same ku sai kuwa ya same su aka kashe su mutum saba'in a badar aka kuma kama mutum saba'in aka tafi da su cikin garin madina wannan shine karshen sura karshen suran ta zo ne da sifofin bayin Allah na gari shehu ya ce alkhalqu kulluhum ibadullah halittu ko dukkansu bayan Allah ne wai wani abin dariya wani yana tambaya wai ya ji ana cewa shehu tafsirin shehun nan tafsirin ya zama na shehu ne kuma bai san wane ne ba to ban sani ba ko da kyakkyawan nufi ko da wani irin nufi amma dai cikin irin muryarsa babu alamun kyakkyawan nufi wannan tafsiri da muke karanta tafsirin Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu ne wanda ya rubuta sifili wajen shida shine muke karantawa kuma ai duk tafsiri wa ai na shehu ne duk wani tafsiri da kaji wani shehu ne ya rubuta shi eh babu tafsirin da Allah ya rubuto ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuto ya kawo tafsiran duk na shehu ne ne kake karanta daga tafsirin shehu tabari sai tafsirin shehu suyudi sai tafsirin sai tafsirin shehu qurtubi sai tafsirin shehu mahalli sai tafsirin shehu nassi sai tafsir ga sunan dai tafsirai duk na shehu ne ne ustaz duk tafsiran na shehunne ne ake karanta a ƙasan mu ma akwai shehunne da suka rubuta ko idan har wasu suna karanta tafsiri na shehu kaduna ko shehu guri kaza ko shehu guri kaza dan an kaji an ce an karanta tafsirin shehu ibrahim radiyallahu anhu ai ba bako bane dama duk shehunne ne suke rubuta tafsiri na'am to shine shehu radiyallahu anhu yace a ƙarshen suran an faɗi sifofin bayan Allah to dama bayan Allah kowa ma bawan Allah ne to amma me Allah yake nufi da ibadur rahmani a nan sai ya ce lakin ya ani ibadahu almardiyina indahu abin da yake nufi a nan shine bayansa waɗanda suke yardaddu a gurinsa shi yasa ya ce ya ba su waɗannan sifofi bayansa kala biyu ne akwai bayi waɗanda suka yarda shi ubangijinsu ne su bayinsa ne akwai bayi wanda ba su yarda shi ubangijinsu ba ne saboda haka in ka jira cewa bayansa to bayansa wanda suka yarda suka amsa masa suka ce shi ubangijinsu wanda ya zaɓe su suka zama zaɓaɓɓi a gurinsa to shine yake nufi da ibadar rahmani a nan shine shi ne su ne wanda aka ce alladina yamshuna ala al-ardi khawna wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama me yasa suke cewa salama yace li salamati sudurihim saboda kirazan su lafiya babu wani mummunan kuduri a ciki babu mugun nufi ga bayin Allah su zuciyarsu a wanke take lafiya take Akwai wani lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna wani ɗaya daga cikin sahabbansa sai ya ce wannan duk wanda yake son ya ga dan aljanna ya dubi wannan shikenan ya faɗi haka kamar yadda suka ce sau da ɗan dama sai wani cikin sahabbai sai yana so ya ga me yake yi har ya samu wannan mukami shikenan sai ya je ya same shi ya ce masa na so in kwana a wurinka mun ɗan samu matsala da babana ya kore ni har sai ya huce sai in koma gida ya ce to bismillah ya zo ya masa ya masa ya dan kokarin sa na abinci ya ci ka zauna ka dan yi hira shikenan kwanta ya kama baccin sa washe gari sai aka tashi akai sallah ya ga dai bai tashi ba da dare ma tashi kama nafilolin sa washe gari akai sallah na asuba ya wuni tare da shi bai ga wani abu daban ba shikenan ya sake kwana na biyu haka ya sake kwana na uku haka sai ya tambaye shi ba Allah gaskiya ina dan maka dabara ne dama ga yanda na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa game da kai shine nake son in fashe in ga irin ibadun da kake yi nima in koya saboda in samu wannan ko na samu dan damshin mukamin da ka samu nace a yanda ka ganin nan haka nake iyakan abubuwan da nake yi kenan to yayi mamaki har sun fita ya raka shi sai ce amma fa ni ban taba kwana da rai a raina da wani na kwana ina bakin ciki da wani mutum ba taba kwantawa na kwanta wai akwai wani mutum a raina wanda nake faman damuwan tunanin bakin ciki ko yayi mun kaza ko kaza kaza ko yayi akai kaza ko yayi akai kaza babu wannan a raina sai ce eh lalle bawan Allah wannan shine dalilin da yasa ka samu wannan mukami saboda haka wannan yana shine shewa yake cewa saboda kirazan su a shafe suke lafiya cikin ba su kulli da kowa ba su da damuwan kowa su damuwan su Allah subhanahu wataala yace suna tafiya a yantuna al-ardi hauna yace idan wani mutum yayi jayayya da kai ko ya gaya maka wata kalma mai muni to karka amsa masa shine ka kauda kanka gabarinsa ce kalman farko laraba suna cewa mace ce duk kalma da za a faɗa na sharri ko zagi ko wani abu wanda mutum zai gaya maka to mace ce jawabin da za ka yi mata to kayi mata kayi ma wannan matar barbara kenan in za ta haihu kuma mai yiwa ta haifi 'ya'yaye da yawa kuma duk 'ya'yan mafi yawanci 'ya'yan banza za ta haifa wato dai ma'ana daga inda ka faɗi wani ya gaya ma mummuna idan ka mayar masa da mummuna to wasu munanan ne za su yi ta biyo baya kuma shine ce to haka bayan Allah suke amma idan idan baka amsa masa ba to ka kashe 'ya'yan wannan matar wato wanda ya gaya bakar magana baka mayar masa ba ka gama da shi don haka yace shuru shi yafi zama lafiya to shi yasa aka ce idza sadabahumul jahiluna qalu salama in wani wawa ya zo musu magana sai su ce ko su ce salaman da baki a zauna zauna lafiya ko su kau da kansu kawai su yi gaba ma kaman ba su gan shi ba yace sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace walladina la yad'una ma la ilaha akhara wa la yaqtuluna nafsan allati harama Allah illa bil haqq yace to duk wanda suke yin waɗannan siffofi ne na masu munanan ɗabi'u amma duk sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bayan sun wanda suka yi wa'ancan din idan sun yi da'una ma Allah ilahan akara sun yi mummunan hali ko in ya qataluna qatalun nafsan lati harama Allah sun yi mummunan hali ko yace amma sai Allah ya biyo maganar da cewa illa man taba yace sai wanda ya tuba yace to tuba dama tana yanke abin da yake ya gabace ta idan mutum ya yi laifi in ya tuba shi kenan tuba kuma in dai har ka yi ta da ikhlasi to ba wani shakka Allah ya karbe ta Allah tabaraka ta'ala yana canza munanan ayyukan bawa idan ya tuba su koma kyawawan ayyuka wanda ko yake iya canza munanan ayyukan mutum mai da su kyawawa yana iya canza munanan ma su zama wato yana iya ninninka maka kuma kyawawan ayyukanka yace kuma cewa da yayi in sun ciyar ba sa barna ba sa kuma kwauro yace ciyarwa a cikin hanyar Allah a ya wajaba mutum ya zama ya yi adalci a cikinsa ya zama ya ciyar matsakaicin ciyarwa kar ka yi almubazzaranci yace Allah ya ce wala tubazzir tabzira Allah ya ce kuma kada ka sanya hannunka a makale a wuyanka wato kar ka zama marowaci ya ce barna a cikin ciyarwa shine ka ba da abin da yake wurinka dukansa ko mafi yawancinsa wasu haka suka ɗauka ya ce amma baya wasu ko ba haka suka ɗauka ba abin da ake nufi da barna a cikin ciyarwa ka kashe dukiyanka ba a hanyar Allah ba idan ka kashe dukiyanka ba a hanyar Allah ba ka yi mubazzaranci ya ce dalili shine ne wanda ya ciyar don neman yardan Allah ko da dukan dukiyarsa ya ciyar ba za a ce ya yi barna ba saboda sayyidina abubakar ya taɓa ciyar da dukkan dukiyarsa kuma da barna ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shi amma da yake cikin zatin Allah yayi wannan ciyarwar sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi akai to yace duk wanda ya ciyar da wani abu komi kashin sa kuwa in dai ba a fuskan yardan Allah bane to wannan za a kira shi barna don haka mai almubazzaranci shine mai kashe dukiyarsa ta hanyar sabon Allah wanda ko ya kashe dukiyarsa ta hanyar bin Allah ko da dukanta ne matukan yana da ransa to ba barna bane me yasa nace matukan yana da ransa matukan ba wasiya zai yi ba shine zai ɗabi dukiyarsa ya kashe ko da yake manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi nasiha ko da yake wannan nasihan ya yi mu wanda ya zo da suwan ne shi ma wanda nake kokarin in kawo cewa mutum shari'a ta ba shi dama ne ya yi wasiya da sulusin dukiyansa kawai inda ya zo da suwa ne kar ya ba da abin da ya fi ɗaya bisa ukun dukiyansa ya ce a yi kaza ko a gina masallaci ko a gina makaranta ko a bawa marayu ko menene kuma yana daga cikin abin da yanzu masu kuɗin mu suka gafala ga barinsa shine sha'anin hubusi hubusi yana da muhimmanci a musulunci kuma yana baka wata sadaka jariya kan misali a mutum ya ga ƙarshen lokacinsa ya yi to ya ware wani abu ko gidansa ko wani ɗaya daga cikin kamfanoninsa ko wani ɗaya daga cikin shagunansa ko wani ɗaya daga cikin tirelolinsa ko wani abu ya ce wannan ya bayar da ɗawainiyanta in motar ce ko gidan ne ya ba da zamansa ko kuma kamfanin ne ya ba da duk abin da ake samu daga kamfanin wajen taimakawa jinsin mutane irin kaza-kaza ko taimakawa masu karatu a biya masu karatun ilimi a rinka biya musu a scholarship da kudin kamfanin na nan a kamfaninsa amma ba gadon kowa ba ne kuma ba na kowa ba ne ya zama na bayan Allah ba kuma sayar da kamfanin za a yi ba a'a za a ci gaba da juya shi yana ta nemo riba ma'aikatan suna ta aiki ana biyan su amma duk abin da ya tara to za a rinka bayar da shi wajen taimakon ko masu neman ilimi in akan masu neman ilimi ya kayyade ko baki wanda suka zo gari ba su da wajen ba su da sana'ar da za su rayu a kai ko kuma a mutanen da gidan ya yi hubusinsa ga wanda ba su da gida har sai sun gina nasu zauna to duk irin wannan yanzu ya yi karanci da akwai amma yanzu mutane kaman hankalin masu hali ya karkata daga kan wannan to yana da kyau a cikin wasiyoyin mutane su rinka yin wannan don za a yi ta baka ya zama naka har ka tafi lahira amma yana nan a naka sauran a raba wa magadanka in kashi biyu bisa in kashi ɗaya bisa uku kace in kashi ɗaya bisa goma ma kace in kamfanoni goma ne ma kace kamfani ɗaya to duk irin wannan wannan zai ci gaba da zama a matsayin naka ne amma kuma ana ta amfanin al'umma musulmi da shi yana daidai ne da kamar yadda ake gina masallaci in ka gina masallaci masallaci yana nan a matsayin masallacin da ka gina amma musulmi za su ta amfani da shi har ba wanda ya sai sayar ba wanda ya sai sai naci ne yauwa har lokacin da duniya ta tashi haka in ka gina makaranta makarantar nan tana nan a matsayin ta na makaranta ba wanda ya sai sai naci ne naka ne ba ba wanda zai dauka kai shi wani wuri har yanzu naka ne yana nan a hannunka a wurin Allah tun da shi ma yana cikin yanayin hubusi ne makaranta hubusi ce masallaci ma hubusi ne makabarta ma hubusi ce dukan suna nan ne a matsayin wani abu da ka tsare naka ne ma'anar hubusi habasa ya tsare ka tsare abun makanka don kai ta amfana da sakamakonsa a lahira wanda kuma ka ce a sa a hannunsu to su suke da haƙƙin kula da shi eh inda ka ce a yi a sa wanda za su kula da shi wannan yana da kyau to shine yace to duk abin da zaka ciyar in dai don Allah ne ba almubazanci bane to shine ka wannan sharadin da manzo sallallahu alaihi wasallam banda wanda yazo wasiya na zai mutu don zai rasu to ɗaya bisa uku kawai aka bashi dama amma in kana lafiyan ka kata kau in ka ce ka kwace dukiyan ka duk ka bayar ba wani zunubin da za a rubuta maka na'am kuma manzo Allah ya ce ka bada dukiya kana mai kwaɗayinta kana mai rowanta ya fi lada a gurin Allah ba sai ka zo mutuwa ba a ce a bawa ni kaza a bawa ni kaza a bawa ni kaza lokacin kuma dukiyan ya zama na suwa ne wato na magada na'am to wannan shine bayanai da shehu radiyallahu anhu ya kara akan wannan ah, bayanai da aka yi a baya na'am
بسم الله الرحمن الرحيم ساكين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باكع نفسك ألا يكونوا مؤمنين
suratul shu'ara'i wannan sura ana sanin ta da suran mawaka an ce mata suran mawaka ne saboda za a zo kan ayin da take cewa wa shu'ara'u yatba'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun lillazina amanu wa amilus salihati wa zakarullaha katsiran wa tasawwu ba'da ma zulimu makkiyatan ta sauka a makka illa wa shu'ara'u ila akhiriha sai wannan wa shu'ara'u din asali zuwa ƙarshen wannan ayan fa madaniyin wannan ayan a Madina ta sauka amma kuma ta zo cikin suran suran gabaki ɗayanta na Makka wa hiya mi'atani wa sab'in wa sab'un wa ishiruna aya ayoyi ɗari biyu ne da ishirin da bakwai babu wani saɓani akan ɗigon aya a cikin suran بسم الله الرحمن الرحيم تاسيم Allah ke san abin da yake nufi da wannan shau ya ce alhuruful muqatta'a fi awa'il suwar harfa irin waɗannan yankakku fa'un sinun mimun wanda ake samu a farkon surori min asrarillahi yana daga asirai ne na Allah allati asdaqu ma yuqalu fi tafsiriha wanda mafi gaskiyan abin da ya kamata a faɗa kawai a cikin fassara ta a ce Allahu a'lam bi muradihi bi zalika yace amma awwalu tawilatin tawi tawilatin sun yi wasu tawiloli takallamu bi isharatin sun yi zance da wasu isharori bai da Allah kulla zalika al'asan fihi an yuqala Allahu a'lam bi muradihi yace duk da dai duk abin da yake kyau mafi kyawu a cikin wannan duka abin da suka faɗa a ce Allah ke yafi sanin abin da yake nufi yace amma qalu sun ce ta'un duru sina ake nufi da shi sinun al-iskandariya mimun makka yace wannan ya zo kamar yadda imamul qurtubi ya kawo shi a cikin tafsirinsa sai kuma daga cikinsu akwai wanda ya ce tsa'un tsairanun a cikinsu akwai wanda ya ce tsa'un duba shajaratu duba sinin sidratul muntaha mimun muhammadul mustafa sallallahu alaihi wasallam shi ma imamu kokubi ya kawo shi ya kirato shi daga jafar dan muhammad a cikinsu akwai wanda ya ce tsa'un tsairanun wato ɗairan himamil arifin ilal habara sinun sayrul muridin mimun mashil abidin wa zuhad yace wanda suka ru wanda ya kawo wannan shine tafsirul bayan yace amma dukkan ruful muqatta'a guda goma sha hudu ne harufan da aka yi amfani da su a qur'ani wajen irin wannan tun daga irin su alif lam mim har zuwa su kafa ya ayin swat har zuwa nan ya ce to sai ya kawo harufan ya ce daga cikinsu akwai ra'un ha'un swadun ya'un nunun kafun fa'un ainun ya ce in an haɗa su duka dai ya ce an sa su a cikin sirru husaini kata a kalamahu tilka waɗannan ayoyi da kake ji ayatul kitabi ayoyi kenan na littafi wanda shi kaɗai ne ya cancanci suna alkitabu sauran duka kutai batu ne yan littattafai ne wannan shine asalin kitabu alkur'ani kenan shine sai an ce alkitabu ba a yi wani ba a nasarta shi da wani abu ba to ana nufin alkur'ani ne al-mubin littafi ne wanda yake mai bayyanar da gaskiya daga ƙarya ya fito da gaskiya a gane ta ya kuma nuna ƙarya a san ƙarya ce a bar binta la'allaka baqi'un nafsaka wataƙila kai ya rasulullahi zaka kashe kanka Allah ya kunu mumini ne dan musu yi imani ba bakin ciki zaka yi ta yi ranka yana ɓaci har ya kai ka ga mutuwa kamar ana ce manzo sallallahu alaihi wasallam kar ka yi haka kenan kar ka rinka tada hankalinka idan ka yi wa'azi wa kafirai suka ƙi yin imani ya zama har kamar wanda bakin ciki zai kashe shi an ce saboda manzo sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin rahamarsa ga al'ummarsa da tausayinsa gare su ya kasance yana tsananin kwaɗayin su yi imani har ya kasance idan ya zo zauna tare da su ya tattauna ya musu wa'azi sai suka tashi ba su yi imani ba sai ya tashi yana cikin munan bakin ciki da bacin rai har sai da Allah subhanahu wata'ala ya ce masa kar ya kashe kansa don kwaɗayi bisa imanin su in sun yi imani ganin damansu in ba su yi ba ma domin kansu ba shi ne zai shiryar da su ba in na sha
إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية من السماء آية فذلت أعناقهم لها خاضعين Allah ya ce in na sha in muka so nunazzil alaihim min as-sama'i ayatan sai mu saukar musu da aya daga sama wato Allah yana nuna sama saboda sama ita ce wata taron manya-manyan alamomi na kudurar Allah da cikan mulkinsa can Allah ya aje manya-manyan abubuwa na kudurarsa kuma abubuwan da mutum adam baya iya yi baya iya tabawa baya iya sarrafawa duk a sama suke a ƙasa ɗan adam duk karambanin sa ya ka kai hannunsa nan da nan da nan da nan ya shashafa ya ɗan yi wani abu ya nuna kamar ya iya to amma a sama ba wani abu da ɗan adam zai ce ni ɗin nan na iya gyara kaza ko na iya yin kaza ko na iya kaman kaza kuma saboda Allah ya san yanda ya yi bayi ya san kuma irin yanayin tsoronsu da yanayin rauninsu to kowa ta ƙasa yana ganin kamar dai wani ɗan dabara ko ba haka ba ta sama fa babu wani sauran dabara to shine Allah subhanahu wataala in muka ga dama sai mu kawo musu azaba daga sama fa zallata anaquhum wuyayensu sai ka ga tawo tawuni qadiina tana makaskasiya laha ga wannan azaba wannan aya din da Allah ya ga dama sai ya kawo wani abu ka ga mutane sun yi shiru sun miƙa wuya kowa sai kaga ya shiga taitayinsa ya shiga hankalinsa shine kyau ya ce imani yana hannun Allah ne tabaraka wa ta'ala yana shiryar da wanda ya so bata ma haka ne Allah ne ke ɓadda wanda ya so da Allah ya so imanin su gaba ɗaya da ya saukar da aya duk sai su miƙa wuya gare ta su yi furuci su yi imani sai dai Allah bai so haka ba wato shine da shine yace daidai da wannan tana daidai da fadin Allah subhanahu wata'ala ne law sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a to sai dai Allah bai so haka ba sha'a an yumin al ba'd wa hum ahibba'uhu ya so ya yarda wasu su yi imani suka zama masoyan Allah wa an yakfura ba'dun wa hum a'da'u saura kuma su kafurta wasu kuma su kafurta su zama makiyan Allah Allah ya so an ya kona ba'adun nasi atba'ul anbiya'i wasu mutane su zama su mabiya annabawa ne wasu salihin da bayan Allah na gari wa ba'adun akhar wani sashe kuma atba'u iblis wa shayatin zama biya iblis da shaytan ma ya ce min zikirin
وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه مؤردين وما يأتيهم من ذكر باب wani wa'azi da zai zo musu min rahman daga ubangiji wato alqur'ani ake nufi da zikir din ba wata aya da za ta sauko daga wajen ubangiji muhdathin sabuwar sauka tunda qur'ani yana sauka ne munajjaman wannan su aya ta sauka a kawo wata ko wata aya ko wasu ayoyi bayan sa ko a sauko da sura su kutum bayan haka a sake kawo wata aya ko wata sura to Allah subhanahu wataala ya ce dabi'an kafirai dai ba ta canza ba babu wata sabuwar aya da Allah subhanahu wataala zai yi maka wahayinta shine muhaddasin din muhaddasin abinda ake nufi shine ba na baya ba wata sabuwa wanda da ba a kawo ta ba to duk lokacin da aka kawo wata sabon aya ko wani sabon wahayi illa kanu anhum uridina sai kaga kafirai sun kasance masu bijira ga barinsa sun ki imani da shi kamar yadda suka saba dai da rashin imani da ayoyin Allah subhanahu wata'ala na'am فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون نعم الله سبحانه وتعالى يقول فقد كذبوا to sun karyata ya tabbata dai sun karyata alkur'ani sun ki imani da shi to tunda sun karyata ai magana ta kare wata ya tihim an ba'u ma kanu bihi yastahzi'una sakamakon ba'an da suke yi zai zo musu tunda dai dama sharaɗin Allah ya kawo musu azaba ko Allah ya halakar da su shine su ƙi yin imani to tunda kuma gashi an saukar da aya sun kuma ƙi yin imani to me ya rage ba sai sakamakon abin da aka ce su jira ya zo ya same su ba shine Allah ya ce to fasa ya tihim an ba'u ma kanu biyastazi'una da sannu azaban da ake musu alkawari shine sakamako kamar an kawo shi da sigan labari ne labarin abin da suke wa ba to labari idan abu ya faru ka ganshi da ido ai duk labari ya kare ko to shine aka ce to sakamako shine za su zo da idanunsu za su ga sakamakon ba'an da suke yi cewa da suke Allah ya kawo azaba in gaskiya ne in gaskiya ne kai kaza mana in gaskiya ne ka mana kaza mana to yau za su ga kaza din zai faru na'am
أولم فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم awalam yarau shin ba su gani ba ba sa duba ilal arzu zuwa ga ƙasa su dubi ƙasa mana kam ambatna fiha min kulli zaujin karimi To, irin iri irin nau'i daban-daban daban nawa muka muka tsirar a cikinta wato mun tsirar da nau'i nau'in iri da yawa wannan kam ɗin ba kam istifhamiya ba ce kam kabariya ce kamar yadda suke mai mula yake ta taqulu kam malin afadatu yadi wa kam ima'in malakat wa abudi wato wannan wato ba tambaya kake ba ai malaktu malan kafiran kake cewa to shine Allah subhanahu wataala ana yana cewa ai ambatna fil ardi asya'a karima kasira abubuwa da yawa muhimmai muka tsirar a bayan ƙasa suna da yawa wato Allah tabaraka wata'ala ya halitta ƙasa ya tsirar da ya fitar da tsire-tsire da yawa a cikinta nau'i daban-daban muhimmai shine karim din wato duk nau'in karimi ne kowane irin nau'i ne ma dan kai an ce kai ba za ka iya ba na'am Allah ya girmama dan adam ya girmama annabi Adamu da Hawwa'u ya saukar da su a wannan bayan ƙasa ya haifar musu da 'ya'yaye daga cikin 'ya'yayensu har su ne iyayen annabawa su ne iyayen mursalai su ne iyayen waliyan Allah su ne iyayen salihan bayan Allah kuma ya tsirar musu da tsire-tsire masu muhimmanci to wasu suna fasara wannan tsire-tsire da waɗancan yayaye da aka fitar daga jikinsu wasu kuma suna fasara wannan tsire-tsire da irin nau'i nau'in kayayyakin da Allah ya zuba a bayan ƙasa masu ƙayatarwa wanda ya kasance idan an ɗauka fassarar shine an haifar musu da yayaye da jikoki na kirki kamar annabawa da waliyan Allah da salihan bayan Allah to ma'ana kenan wanda ya kasance mumini ne cikin 'ya'yansu mai bi ne ga Allah to shi yana cikin tsiri karimi kenan wanda ya kasance kafiri ne mai saban Allah to yana da cikin tsiri la'ini kenan inna shi zalika la'ayatan إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين inna fi zalika cikin fitar da zuriya daga jikin Adamu da Hawwa'u ko kuma cikin fitar da tsiri daga tsiri a shuka tsiri ya tsiri ya haifar da tsiri kamar yadda shi ma dan adam a shuka dan adam ya haifar da dan adam to duk waɗannan idan mun lura da su ai lalle akwai aya da take nuna kamala na kudurar Allah subhanahu wata'ala mafi yawancin su ma kana akasaruhum mu'minin amma mafi yawancin su duk da wayannan ayoyi ba su kasance masu imani ba nan وإن ربك لهو العزيز الرحيم wa inna rabbaka lallai ubangijin ka kuwa lahu azizu wallahi shine mabuwayi wanda in ya tashi azabtar da masu saba masa lokaci daya sai kaga ya gama da su ya azabtar da su arrahim shine mai jin kan muminai a lahira lokacin da zai gama su da ni'imomin aljanna na'am وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين na'am قوم فرعون ألا يتقون to bayan Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana yadda mutane suka butulce suka ki imani da manzon sallallahu alaihi wasallam to sai ya zo zai gaya mana wato kissa na annabawa waɗanda su ma mutanensu suka ƙaryata su ba su yi imani da su ba to sai zai fara mana da kissa ta annabi Musa Allah tabaraka wa ta'ala ya fara da kissan annabi Musa da Fir'auna sai shehu yake cewa ai wanda ya fara kafirci ya yi ɗagawa irin ta Fir'auna shine namarudu ga annabi Ibrahim babban annabi ne Khalilullah yana da muhimmanci ga namaruzu babban kafiri ne wanda ya yi da'awan Allah ya da'awan uluhiyya ma yace shine ubangiji yace amma Allah subhanahu wata'ala saboda hikimansa bai fara da kissan su ba sai Allah ya watsar da sha'aninsa ba a yawan kawo kissan sa a cikin alkur'ani amma ana yawan kawo kissan annabi Musa kashi kashi doguwa da gajeruwa da yar guntuwa ma wanda take irin il- il- il- il- il- wato ana kawai irin dan ilmam ne a dan a dan a dan yi lamha na ishara kawai a wuce yace me yasa yace saboda shi fir'auna yana da hankali irin nasa kuma ba wawa bane ba gabo bane shi fir'auna amma na maruzu wawa ne gabo cikin maganganunsa duk ba hikima amma shi fir'auna cikin maganganunsa akwai alamun yana da ilimi don haka sai aka fara da kissan kafiri mai dan basira a maimakon a yi ta kissan kafiri wawa gabo wawa zaɓo me za a kawo maka labari a cikin halinsa ba wani abin da za a kawo maka cikin labarinsa amma wanda yake mai basira mai wayo mai ɗan dibara to shi za a yi ɗan a yi ta kawo na saboda duk wani mai jin yana da basira da wayo ya san cewa fa ayoyin Allah sun fi ƙarfinsa to in ka duba fir'auna ai lokacin da annabi Musa ya je ya same shi ai sai ya yi ta wani siyasa ko ce a kamar rabu kuma ya Musa yau kuma ka yi sabon Allah ne to wane ne wannan Allah naka ce rabbuna allazi a'da kullu shay'in khalqahu thumma hada ce a to to to to to fa ma balul qurunil ula kuma yace a inda ilmu ha inda rabi fi kitabin la yadullu rabi wa la yasa yasa annabi Musa ya ta bayanai na ilimi amma shi na maruzu me ya nuna da annabi Ibrahim ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumiitu sai ce ana uhyi wa umitu ni ma ina rayawa ina kashewa ku kawo mana fursunonin nan da muka yanke musu hukuncin kisa a kawo su nan aka kawo su ne ce ku je ku kashe wannan aka je aka ce to wannan ku bashi ba ga na raya wannan na kashe wannan sai ce to inna Allah ya ci bi shamsi min al mashriqi fati biha min al magharibi shike nan dolo sai ya yi shiru sai kuma ya fara kokarin kawai yanda zai ya gama da annabi Ibrahim alaihi salam amma shi Fir'auna dabara ya kai ya ce to shi ya ce to wannan shi yasa aka fifita kissan Fir'auna da Musa akan kissan Namaruzu da annabi Ibrahim ya ce ka tuna ya rasulallah ka tuna wa mutanenka wato ba wai ka tuna kai kanka ba a kai ka sani ka tuna wa mutanenka izna da rabbuka musa lokacin da ubangijinka ya kira annabi musa ya ce masa ani itil qaumaz zalimina ka je wajen mutanen nan da suka zalunci kansu da kafirci su wane ne mutanen da suka zalunci kansu da kafirci qauma fir'auna mutanen fir'auna ka je ka ce musu ala ta kuna ba za su ji tsoron Allah su daina abin da suke na ƙetare iyaka da wuce gona da iri ba na'am قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون to shehu ya kawo mana ya ya dauko mana kistar yadda za mu haɗa ta da abin da ake faɗa yanzu a nan ya ce shi dai annabi musa an haife shi ne a misira ya zauna a gidan fir'auna shekara talatin sannan ya yi hijira daga wurinsu lokacin da suka nemi su kashe shi ko su kama shi su wahalar da shi saboda abin da ya shafi baƙin ɗin nan ya tafi birnin madayana wajen annabi shu'aibu ya zauna shekara goma a can annabi shu'aibu ya aurar masa da esta wadda ake ce mata sakura to ya zauna wato a lokacin ya cika shekara arba'in kenan sai ya ɗauko hanya kuma matarsa tana da ciki suka kamo hanya za su dawo ko su tafi sham ko kuma za su dawo misira to shikenan suna kan hanya sai suka bata hanyar ta bace musu a jeji suka yi makuwa gashi kuma da daddare ne kuma matar sai naƙuda ya kama ta kuma ga tsananin sanyi ana ta saukar da kankara irin snow din nan shikenan annabi Musa ya ji jikinsa ya ya sandare saboda sanyi ya buga kirsunsa sai wuta bai kama ba da ya buga kirsunsa ya ga bai kama wuta ba to shi kenan sai sai fita ya tafi ya je ne yana neman ina zai samu wuta wanda zai kawo musu su ji dumi da shi da matarsa bukatar sa wuta ne amma sai gashi halaran ubangiji ta bullo masa ta zo masa a cikin sifan wuta to domin kuwa babban bukatar sa shine halaran ubangiji ba wutan ba ko ba haka ba na haka a maimakon ya samu karamar bukatar sa sai ya samu babban bukatar sa sai ce mai iyalinsa a to fa ga wuta na gani bari in je ko zan zo miki da dan bakin wuta ko dan wani garwashi dan ku ji dumi to a maimakon garwashin wuta sai ya je ya samo hasken ilimi a maimakon ya samo hasken wuta sai samo hasken ilimi hasken annabta hasken nubuwa hasken ɗaukaka hasken risala sai ya je ya samo wannan to yana zuwa wajen wuta ya ga wuta gashi wuta ce amma ba ta kuna wuta ce tatacciya mai kyau ba irin wuta mai hayaki mai balbalbal ba ga sanyi ga ruwa baya kashe ta wutan tana jikin wata bishiya ce tana kaiwa tana komowa tana far far far far far far far far far far sai annabi musa ya tsaya yana mamaki wuta a jikin bishiya koriya shar amma ganyenta ko launi ba su canza ba su ko da ya dan yi jaje jaje ba wuta ko al'adar ta takan kowane ganyen bishiya ne ko to yana tsaye yana wannan kallon ne sai aka ce masa ya Musa aka kira aka kira shi inni ana rabbuka fakhla an alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastani lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni وأقم الصلاة لذكري وإن الساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس كل نفس بما تسعى to har dai zuwa ƙarshe to bayan an gama gaya masa wannan har aka ce wa tilka biya ni nika ya Musa qala hiya asaya ya ji daɗin halaran ubangiji da zancen ubangiji atawakka'u alaiha wa hushibiha ala ganani wa li fiha ma'arib ukhra قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي, هي حية تسعى قال خذها ولا تتب سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه لقى تشيني دي دي دي ونن آية دي. sai aka ce a ni'til qaumaz zalimin shine fassarar izhab ila fir'auna innahu daga ka je ka samu mutanen nan wanda suka zalunci kansu da kafirci su wane ne qauma fir'auna mutanen fir'auna saboda fir'auna shi ma majalisa yake da ita da shi da mutanensa suke tattaunawa shi yasa shirin duk da yake yi in ya zalunci tare da mutanen fada ake shiryawa in ma ya yi wani koma menene dai da su ake yi don haka aka haɗa su gaba ki daya kuma an samu kabila ne sun zama an shigar da kabilanci a ciki idan kai baki ne to kai ne dan gatan gwamnati kai ne ɗa kai ne mai yanci kai ne mai yin abin da ka ga dama idan kai ba isra'ile ne kuma to kai ne bara kai ne bawa kai ne banza in an kashe kama babu komai to haka fir'auna ya ci gaba da yi kar mu manta su bani isra'ila nan da fir'auna yake ta kakkashewa jikokin annabi yaqubu ne baki ne a misira asalin su amma su ba bakin misira bane kuma tun da a misira aka haife su asalin su dai ko da kun sani a cikin suratu yusuf an kawo wani cewa annabi yusuf ya ɗebo su daga garinsu tare da babansu annabi yaqub suka dawo misira lokacin yana aziz a misira to shikenan bayan rasuwan annabi yusuf kuma suka ci gaba da girma suna ta hayayyafa su ma da anguwansu da jama'ansu shine har dai suka kai ga yanda fir'aunonin kuma suka zo suka mai da su barori ai su ba asalin yan kasa bane su kaza kaza ana ta wahalar da su to shine aka ce tunda dai su ba su son su bar mutanen su bar bani isra'ila su ji daɗi a misra kamar ƴaƴa to a bayar da su wa annabi Musa ya tattara su ya kwace su ya bara ya raba su da ƙasan Fir'auna a tafi can wani wuri a je a musu ƙasa inda za su zauna su ji daɗin su iyakan tafa kenan fa kaga inda faɗa take tashi kenan tsakanin mutanen kirki da mutanen banza tsakanin mai son adalci da mai son gaskiya shi Fir'auna banda jakancinsa da shirmansa shi ba cewa aka yi ya sauka daga mulkinsa annabi Musa zai ce ka sauka daga mulki bane ba annabi Musa ya zace masa lalle lalle ko dai kai imani da ni ko kuma mu san yadda za mu yi da ni da kai bane ba haka bane a'a ko ka yadda da ni ni dai gashi na zo maka wa'azi ka bar abin da kake ka zama mutumin kirki yace a'a to ka bani mutanen mu za mu tafi zan kwace bani Isra'ila mu tafi da su inda ya dace su je su zauna sai ce ba zai yi ba kana son ka rage min karfin ƙasa kenan ga mutum ya zo kawai ya rarraba kanku a ya rarraba kanku da na ma kan haɗe yake ka gane to an ga ana zalunci sai a nemi lalle kai din da ake zaluntan ka dai a barka dai a nan karkashin zalunci din to shine abin da ya kawo ma fir'auna halaka kenan da ya hakura ce to shikenan ba sai su ku tafi abun ku sai shi ma ci gaba da fantamawansa ya ta abin da ya ga dama sai lahira Allah ya hukunta shi ko ba haka ba amma da yace kuma zai tsare ba za a yi abin da Allah yake so din ba to shi yasa bala'i ya same shi na'am ka je ka ce musu ala ta kuna ba za su ji tsoron Allah ba su daina bautan waninsa su daina bautan fir'auna su koma bautan Allah na'am qala sai ya ce rabbi ya ubangiji inni akhafu an yukazzibun ina jin tsoron fa kar su karyata ni in na je na yi magana fir'auna na ce zo imani na san halinsa mutum ne mutakabbiri jabbari karyata ni zai yi wanda ya kusa dare kuma dama Musa shi mai fushi ne gaskiya annabi Musa mafaɗaci ne mai fushi idan ya yi fushi abun baya yin kyau shi baya baya jurar raini baya sassauci shi yasa ma bai yi makarona da sauki ba lokacin da ya zo ya je ya shiryo masa shi almajirinsa ne eh mugun almajiri mugun ɗalibi kenan eh shi ya koyar da shi ya tarbiyantar da shi masa komai kuma shi ne ya masa addu'a Allah ya bashi kuɗi yayi kuɗi amma kuma sai ya rinka faɗin rai yana nuna shi annabi Musa ba kowa bane shi ne mai kuɗi yana da taskoki yana da menene ya hau da kilisai ana zazzagawa a gari yana cewa yanzu Musa yana da irin wannan har kuke bin sa to amma kuma duk wannan annabi Musa ya kyale shi to ƙarshen inda Allah ya kawo halakan ƙaro na shi sai ya je ya haɗa baki da wata karuwa wai ta zo sai annabi Musa yana wa'azi ta zo ta ce ka tuna yadda muka yi da kai jiya kaza kaza kaza kaza kaza kaza wai saboda a kunyata annabi Musa bainal jama'a gaba ɗaya daga ya faɗi haka to shi kenan sai a ce ai ma ba za a sake ashe ma haka malam din yake subhanallahi an gane to ba za a sake sauraron wa'azinsa ba kuma sai mutane duk su watsa sai zama shine kadai mai champion to an ce lokacin da ya zo ya karu wannan ta zo ta yi wannan magana da annabi musa kun san shi dai tun dama a misiran ma da bakin nan yanda aka yi ko ya je kawai irin ya dan rarume shi ne kawai sai ga ya tafi lahira sai to annabi musa da ta zo ta yi wannan bayani sai ce sai ran hankalin sai tashi ya ce ki tsoron Allah sai gashin jikinsa duk suka zazzaro haka sai suna yayya ga rigansa suna kukullowa daga jikin rigansa ki tsoron Allah ki faɗi gaskiya sai ta kama bari da ta ga yanayin da annabi Musa yake ciki sai wallahi ƙarya nake yi karuna ne yace sai kana wa'azi in zo in yi kaza kaza kaza kaza wannan fa shi yasa duk yanda aka yi ƙaro annabi Musa ya haƙuri ya da ya fito yana hantama yana wani fadan yana wani fadi dukiya ya hau sai yana ne ya ce ƙasa ta kama shi dan dama annabi Musa ce Allah ka ga karuna Allah ka ga karuna Allah ka ga ce duk abin da kake so zan hore maka shi ya maka maganin sa to shine sai ga kuma da akwai zumunta fa a tsakanin dangi ne shine ya fito yana wannan haɗin yana wani kilisai ana ado ana menene ana hure-hure ana famfami ana shikenan sai waɗanda suka ɓata shine Allah ya ce wanda suke neman wanda suke son rayuwar duniya suka ce ya laita lana misla ma uce karun ko ba haka ba to sai ya ga hakan ma kuma mutane zai fitini mutane su halaka sai kasa ki kama shi shikenan ƙasa ta rinka kama shi ƙasa ke kama dukiyoyinsa suka rinka nutsewa to ɗinsa abubuwansa suka rinka nutsewa har dai dokinsa ma ya kama ƙasa yana ƙasa yana ƙasa yana musa ka dubi zumunta musa ka dubi dangantaka musa ka dubi ce ina yana ce haɗe shi haɗe shi sai da sace shi kaf sai ga to ɗinsa na zinare ne kawai saura sai munafukan gari suka ce a an mun riga mun sani so yake ya gaji wannan zuwa ya magajin karuna magajin karuna kenan musa wanda aka ya kashe karuna zai yi dukiya shine yace yace ƙasa ta haɗiye stoto ɗin duk ta kama haɗiya na wannan asara har yaushe wannan fadil sai ta ce kaf ba abun da ya saura shine Allah ke tafi kasafna bihi wa bidarihi al-arba da shi da gidansa da duk abin da ya mallaka muka shafe kasa to annabi Musa mai zuciya ne to shine yace ni idan yayi musu zan tunzura in yayi magana ka ya ubangiji ina da fushi ina da zuciya ya bi kusa da ni kirji na zai yi kunci wala yan tsaliku lisani wani lokaci in ka zuciya ranka ya ɓaci bayanin da kake so kai ma sai ka kasa ko ba haka ba yace ba zan iya ba kuma gashi ni kuma mai gura-gura ne harshe na na riga na taɓa haɗe gaushi din nan nasa a baki harshe na ya zama gura-gura ta arsil ila haruna ka aika wa yayana haruna don haruna an ce shine wan annabi musa ɗin walahum alayya zambun ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب كما أقول لي فين دنا مسو دنا كشب جبدي فأخاف إن أتورن إن نجي أن يقتلوني دقا دوا ما بدأت بني إنفارة ولي وأزي كوني بياني بس أنا جنات سي يوا كأوان دمكي نما كو سيسو كاماني سيسو كشي كاغا مغانا دوك تارغا تاكاري نعم قال كلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون قال sai ubangiji ce kalla ba haka bane karka ji tsoro ya Musa ba abin da zai same ka ba haka annabawan Allah Allah yake musu ba Allah na tare da su da taimakonsa fazhaba ku je amma tunda ka nemi dan uwanka ya raka ka ku je shine aka ce kaga dan uwa na gari yakan nema wa dan uwansa alheri ba a naɗa ba a ce za a naɗa haruna komai ba amma tun da annabi Musa ya nemi a shigo da shi sai ga shi dalilin neman sa annabi Haruna ya zama annabi shi ma aka ce ku tafi da ayoyin mu inna ma'akum mu muna tare da ku ba ma tare da ku kawai na sani ba mustami'una muna ji ana jin su ana tare da su ana jin su inji Allah subhanahu wa ta'ala muna tare da ku muna ji sadaqallahu alazim wa ballaga rasulul karim wa nanu ala zalika min ash-shahidin ba tambaya to alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da muka kawo ƙarshen tafsirin mu ne yau sai mu yi addu'a mu salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل وسلم وبارك وانعم ومجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الوجه الانور والجبين الازهر ورد اللهم تبارك وتعالى عن الصحابه الكرام وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين akwai wasu mataye guda biyu da suka turo suna roƙon addu'a cewa zaurawa ne sun dan dade ba su samu maneman su wanda zai tabbata ya aure mutu Allah ya ba su aure Allah ya sama musu mazaje na gari Allah kuma ya yi musu wannan bakin ciki na akwai kuma wasu mutane guda biyu su ma sun turo da cewa suna bukata musu addu'a akan bukatunsu wanda suna da wasu bukatu wanda bukatun sun makale to Allah subhanahu wata'ala ya yaye Allah ya tabbatar musu da biyan bukatunsu na alheri albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta alam na shara kafa uku uku بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرجت فانصب إلى ربك فارجع ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا إذا فرجت فانصب إلى ربك فارجع ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرجت فانصب إلى ربك فارجع dukan masu bukatu na alheri su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya biya musu dukan wanda yake da damuwa Allah ya yi masa wanda suke fama da bashi Allah ya ba ya yi musu wanda suke kokarin neman abin da za su kare mutuncin su Allah ya tabbatar musu albarkacin wannan wata albarkacin alqur'ani albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha ma salatul fatiha الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق الناصر الهادي الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين